الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قد أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أسلمنكم أجمعين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أزلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقه قولي bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya saki dawowa da mu a ci gaba tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa wannan masallaci wanda a yau ma Allah sake dawowa da mu mudura inda muka kwana wanda muna nan a cikin suratul shu'ara'i wanda muna karatu ne akan kissar annabi annabi Musa alaihi salamu da shi da Fir'auna wanda a jiya mun karanta an karanto ayoyi waɗanda suke suna nuni zuwa ga don haka jiya mun kwana a cikin kisar annabi musa alaihi salatu wassalamu da shi da fir'auna wanda mun karanto irin abubuwan da ya faru inda har an kai inda a shi fir'auna ya tara mutanen shi masu sihiri an zo an haɗu da annabi musa an shirya wannan rana wanda an yi wannan karawa ƙarshe su 'yan sihiri nan sun tabbatar da lalle abinda annabi musa ya zo da shi ya to ya fi ƙarfin nasu da haka ba sihiri ba ne dukkan su mun karanta a jiya cewa sai ga sun faɗi sun kai sujada ga Allah subhanahu wataala cewa sun yi imani da ubangiji madaukakin sarki shine suke cewa amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Haruna cewa sun yi imani da Allah madaukakin sarki shine ubangijin talikai watan ubangijin annabi Musa da annabi Haruna wanda mun karanta su a jiya to shine wanda a yau za mu dora to daga nan bayan sun yi haka to sai shi fir'auna ya dawo yana irin musu barazana da cewa to tunda ko sun kai imani lalle wannan ya tabbatar da cewa watan akwai alama cewa watan shine babban wanda ya koya musu wannan sihiri din don haka suna tabbatar da cewa watan shine wanda sai yake ce mai innahu lakabirukum allazi allamakumus sihira watan ubangiji madaukin sai suke cewa shi annabi Musa dinnan shine wanda lalle shine wanda yake ya koya ma shine shugaban nasu wanda ya koya musu sihiri din to shine sai zan a suke yin bayani a fir'auna yake gaya masu haka cewa to kuma amma fa sau bata alamu da lalle za ku gane goron ku tun da kun ga kuskure kun kai imani da shi annabi Musa din to bayan ya yi musu wannan barazana na cewa za su sani sai ya ci gaba da ce musu la uqatti anna aydiyakum lalle yake cewa zan yayyanki hannuwanku wa arjulukum wa arjulakum da kuma kafafuwanku min khilafin tasabani ma'ana shine wai sai ya yanke kamar misali in ya yanke a hannu na dama misali sai yanke kafa hagun ma'ana kenan sai zan mutum bai da hannun in an yanke hannun shi na dama ga kafa ita kuma ba ta dama za a yanke ba sai a yanke ta hagun misali kaga mutum ya zama da kafa guda da hannu guda to shine yake cewa laqad ana aidakum min khilafin ta sabani shine watan hannun kowane na dama da kafa ta hagun sannan wala usallibannakum ajma'ina yace kuma zan tsire ku gaba ɗayan ku ajma'ina baki daya wato shine bisa ga kututuru eh to shine yake cewa da haka za a samu ici wanda zai tsire shi zai tsire su gare gare su tunda sun kai imani da annabi Musa tun bai musu izini ba ka san mun kan za cewa me yasa za su yi izini za su yi imani tun bai musu izini ba to shine aka ce ma don haka ga malamai suke cewa sai gashi su waɗannan a a ɗan sihiri na shi Fir'auna sai ga sun waye gari suna kafirai mushrikai amma kuma sai ga sun kai rana hantsi tunda da hantsi ne an kai abu da rana sai ga sun yi marici kuma suna watan waliyan Allah amma sun mawacin ma musulmi don sun kai magana a waliya misali a ce masu waliyan Allah tun daga shi kai tsaye misali ga abun da a shi fir'auna ya masu barazana amma kuma sun ka an same cewa duk abun da za yi ya daɗe ba ka komi za yi ba ka su sun yi imani ne ba ka sai wanda ya riga ya kai ya zurfi ya kai watan wannan matsayi na waliyan taka ɗin to shine sai zan a malamai suke faɗi haka ne to lokacin da yace zai masa haka nan shikenan qalula zaira قالوا لا غير إنا إلى ربنا منقلبون إنا ندعو أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين
a to shine daga nan bayan fir'auna da ya musu wannan barazana qalu sai sun kace to shikenan la zaira to wannan babu wata cutarwa don haka mu wannan ba wata matsala bane gare mu ma'ana kamar yana abin da ne mutum ya maka sai ka ce a ba matsala ai tunda shi fir'auna ya ce zai masu azaba zai zai ga irin abin da suka ce to shikenan la tsira ai ba wata matsala ba wata cutarwa gare mu ai da ma mu mun sani inna ila rabbina munqalibuna dama ai mun san da ko can ga ubangiji zamu koma don haka kenan suna nufin kaga koda kashi sai yayi to ya ma gagotar da su da inda za su kenan kaga ya rage masu hanya kenan ko to kaga tunda sun san dama ka hanya suke don haka nahnu idza mitna idan mun ka mutu narji'u ila Allah tabaraka wa ta'ala zamu koma ne zuwa ga Allah madaukakin sarki don haka la nubali bima fa'alta ba za mu kula ba ba za mu damu ba da duk abin da za ka aikatawa saboda haka duk abin da za ka aikatawa to to bismillah ga hanya nan wannan shi ne sai ya zama a fir'auna da ya masa wannan barazana amma kuma sai ba ta yi aiki ba saboda wani lokaci da makocin shi ma mutum barazana in mutum ya ji tsoro din yana daga cikin abin da ka ƙara sa mutum ya samu jin tsoro din yana daga cikin abin da ka rage mutum ƙarfi ga abin da yake da niyya da himma shi yasa ba a so mutum ya zama yana da kariyar zuci ga lamarin shi to wannan shine sai ya zama gashi ya masa wannan barazana amma ba ta yi wata fa'ida ba sai ma sun ce ai inna na tsama'u an ya gafira lana rabbuna ai mu muna ma tsammani ko can muna da kikkiawan zato da kwadayin ubangijin mu ya gafarta muna kadaya na kurakuran mu da kan ga da mu ko can muna da kikkiawan zato ubangiji madaukin sarki zai karkare muna zai yahi muna kurakuran mu sannan an kunna awwalan mu'minina saboda mun kasance mu ne farkon mu'minai ma'ana a zamanin nasu kenan ba tunda kaga cikin jama'a ta fir'auna inda ka cire shi wannan mu'minu ala fir'auna din wannan wanda yake gashi ya yi imani cikin dan fara fir'auna ne amma kuma sai da ya yi imani da annabi Musa to amma bai bayyana da imanin nashi saboda kallon halin da ake ciki dan in ya bayyana da imanin nashi matsala za a samu to in dai ba shi ba daga cikin jama'a shi fir'auna din to sai ya zama waɗanda ɗan sihirin su ne farkon da suka fara imani ka gana wajen shi fir'auna shi ya tara da kai ne ya tara ɗan sihirin ga kuma da niyyar in an ka zo in dai har su ɗan sihirin ga sun ka ci nasara to shikenan an kala musu karfi za su ci gaba da abin suka saba kenan kaga tun da basu nasara ba kaga kamata yayi du'a dawo abisu ka san ko da fir'auna da Allah ya kaddara mai imani kaga ya imani da annabi Musa da ya saba girma wannan yana daga cikin abin da yake cutar da jama'a har gobe wani abin da yake kallo kamar ɗan wani ya taso wanda aka karami gare shi in ya zama babba sai gane kawai kamar toshi shi ne zai ba haka lamarin yake ba shi ko yau inda mutum zai taso wanda aka karami gare ka amma sai ya samu ɗaukaka zama babba to kai ba haka samu ɗaukakan nan ce don abin da dalili kullum abin da za a kallo abin da za a kallo ai karami yake gare ka amma ga shi ma ga matsayin da saboda haka za a girma maka saboda shi ya to amma da girman ka ya ibi mutum ya ga cewa kai ni ba ne yadda ya taso yanzu kuma sannan ya take ne yanzu shi kadai aka ji ko kuma shi kadai ne wanda mutane suka gani da girma misali to da mutum ya kalle wannan ya hoi watan ya yi girman ka kenan shi ko wanda ya irin wannan girman ka ya karshe Allah ya kaskanta shi kai ana cewa man tawada'a rafa'ahu Allah ko duk wanda ya tawazu'i to Allah sai ya daga darajar shi kuma man takabbara azallahu Allah duk wanda ya girman ka shi kuma kaskantar da shi Allah yake yi don haka da ka nuna cewa ai kai kai kai ne wani saboda haka ga baka yadda baka son a ce duk wani ya taso karkashin ka daga bayan ka ya zama wani abu to da zalan ka samu wani matsala kai ma ba za ka ci ba don kasa za ka kare kai ma karshe saboda me saboda kai girman ka shi ko duk wanda ya girman ka to karshe kaskanta shi Allah zai yi yanzu ai ka ga fir'auna abin da yake kallo ai annabi Musa gidan shi ya tashi yana yaro gidan shi ya rere tun daga shayan mai gori wai cewa alamnu rabbika fina walida wala bista fina min umrika sinina wa fa'alta fa'alatuka allati fa'alta wa anta minal kafirina kaga yayi girman kai na ganin cewa annabi Musa yaro ne a gidan shi ya tashi shi ya shayar da shi da ciyar da shi da komai da lururin shi baki daya to sai yake ganin cewa to ai shi yanzu ya za a kuma a ce annabi Musa yanzu ya taho kuma ya zama wani abu shi annabi ne shi Allah ya aiko shi baka shi fir'auna sai yana ganin shi abba kuma shi ma Allah shi ya kamata ma ya bauta ma gaba daya to wannan shi yasa sai wannan girman ka shi ya ibe shi to shi yasa ake ba a son mutum ya saba kashi girman kai ko mi girman ka in ka ga wani ya biyo na karkashin ka na bayan ka to ƙara daga shi ma ka gurusa a TV din girman ka ne zai ƙara dagawa kai ma kanka in kai haka nan to wannan shine ya zama abin da ya kawo annabi Musa watan a lalacewa ya kawo ma shi Fir'auna lalacewa labarin shi baki ɗaya kenan to sai ya zama su waɗannan waɗanda a tare da shi in sihirin su irin kowa yake gare su su ake kallon ya za su yi da annabi Musa amma gashi ƙarshe sun kasa komi da shi ya kuma su zo sun sallama su miƙa waya kaga kamata ya kowa sai ya bi shi ma to shine suke cewa da kan ga saboda mun kasance awwalul mu'minin mu ne farkon mu'minai to daga nan sai Allah ce wa auhayna ila Musa wa auhayna ila Musa an azra bi ibadi innakum muttaba'un
to daga nan sai Allah madaukin sarki ya ce wa auhayna ila Musa sai mun kai wahayi zuwa ga shi annabi Musa din kun san mun karanta cewa annabi Musa shekara 30 yana gugurmaya da shi Fir'auna din wasu malaman sun ce ba shekara 40 da haka duk wannan wa'azin da an kai ta yi da duk mene duk dagar da an kai ta yi shekara 30 annabi Musa na wannan dagar din ƙarshe sannan dai an ka halakar da shi Fir'auna din wasu kuma sun ga ci shekara 40 to saboda haka sai ya zama annabi Musa ya ci gaba da kiransu daga nan da lokaci ya na halakar da su kenan to shine Allah yake cewa wahina ila Musa daga nan sai mun kai wahayi zuwa ga annabi Musa cewa anisli bi ibadi ka je ka yi tafiya da daddare da waɗannan bayina wanda sun kai imani da kaiya wato shine Allah ya wahayi zuwa gare shi cewa ya fita da shi da banu Isra'ila su bar garin da Misra don haka lokaci yana halkar da Fir'auna kenan don haka za su fita watan cikin dare ta kalmar al-isra'u ana cewa tafiya amma tafiyar da aka cikin dare ita ake cewa al-isra kamar yanda zaka ce subhanallazi asra bi abdihi kalmar asra ne duk kalmar ce to shine a nan ubangiji madauki zai cewa to sai mun ka ce a nasir bi ibadi ka fita da dare da waɗannan bayin nawa innakum muttaba'una lalle za a bi ku ma'ana fir'auna da shi da mutane za su bi ku to daga nan fara sallar fir'auna فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون
to daga nan sai fir'auna bayan annabi Musa kenan sun shirya cikin dare sun hita da shi da banu Isra'ila ruwan sun kai imani da shi din baki daya to daga nan to shine a ubangiji madaukin sarki sai ya ci gaba da cewa to daga nan fa arsala fir'aunu lokacin da labari ya zo ma shi fir'auna da cewa ai lalle annabi Musa da shi da waɗannan wanda sun kai imani gaba da sun hita sun bagare to shine sai ya aika fil mada'in a cikin dukkanin watan biranen shi da yake da suwa an ce yana da manya-manyan birane za su kai waɗanda a manyan garuruwa cikin garin ƙasa tashi za su kai birni gari guda dubu waɗanda a manya-manya ba magana alƙariyu aka yi daban daban masu an ce za su kai dubu goma sha wani abu sauran ƙananan garuruwa to sai ba da sanarwa cewa ma zama duk kowa a gaito jama'a duk a hito saboda anai musa ga abin da ya faru hakan ga aji a fita a zo a bi su to wannan to shine sai ya zama sun ka fita sun ka fita tare da su da hashiri na ko fil mala'ini hashirina sai aika a cikin biranen shi hashirina a tara mashi watan dukkanin rundunoni baki daya to da haka an ka zo an ka tara mashi adadi na mutane masu yawan gaske domin su zo su bi annabi Musa da shi da mutanen shi don zo su su halakar da su annabi Musa da mutanen su baki daya to da haka sai ya zama wasu malamai suna cewa ma a a lokacin wannan daren da annabi Musa za su hita to sai Allah ya turo mala'ika wanda ya zo lokacin da shi mala'ikan ya zo sai ya zan duk kowane gida daga cikin mala'a gidajen abin da niya gidajen su banu isra'ila ɗin sai mala'ikan mutuwa ya zo kowane gida sai ya karɓi ran ɗaya daga cikin ɗayansu kowane gida sai an ka ashi ran guda daga cikin gidan misali kaga sai a ce an jera duk gidan kowa an yi marsuwa kowa an yi rarsuwa gida ne mutum guda rasu gida ne kaga ba karamin abin da na tashi hankali ba to wannan daren da su annabi Musa sun kai cikin dare din to a lokacin ne kamar da Imam Ahmad Sawai kawo cewa to sai aka turo mala'ika yazo kowane gida daga cikin gidan da ɗan kabila Fir'aun sai an ka kashi ɗaya daga cikin mutanen gidan so haya ta waye kaga in so ta waye ai hankali zai dagu zuwa wajen jana'iza kenan ko to da haka sai ya zama hankalin su ya dauko zuwa wajen a ruhin mamacin nasu din to shine sun ka ci gaba da waɗannan abubuwan sun ka ci gaba da ana ta a ruhi to can duk ba a hango da annabi Musa ba su nan ba saboda ga abin da ya dauke musu hankali wannan mutuwar to lokacin da aka yi haka bayan sun gama duk abin da suke yi an ci can sai wasu ga kula cewa amma kuma ba ga dan kabila ne musafa ko mutum guda ba dai ne yau din gaba sai ko an kama an ce bayan kuma rana ta riga ta hito hatsi yayi sai sun gano cewa eh lalle tabbasu annabi Musa sun riga sun fita ba su gari to nan take bayan sun gama abin da suke yi din sai sun ka zabara an ka ce to a tai aje a ta an ka tare jama'a din sannan an ka hita an ka bi shi so annabi Musa din da shi da da shi da an kabi su annabi Musa da shi da wani musulmi din baki daya a lokacin ne wanda sun kabi su an kaje can dai duk abubuwan da sun ka faru din sun ka faru to da haka shi yasa kaje ana cewa da haka a fa atba'uhum mushriqina sai sun kabi su annabi Musa watan irin da hantsi dan irin bayan a rana ta ɗaya su ne hakan sun sun kafi ta ana cewa shi fir'auna din jumlar mutanen da ta su ya tada mutum miliyan 1 da kusan 600 su ya tada da su wajen a isku su annabi Musa a halakar da su ba miliyan 1 da 600 subhanallah to to ka gani to wannan shine haka ga abinda sun kafi take nan lokacin da sun kai wannan hijadin sun ka tafi da niyyar wai za a cimma su annabi Musa amma da su ba komai ba ba kun ga za a darka kisun cikin dan lokaci kawai a kare da su ba to shine sai a a sai suka hau duk duk da firawuna an kai hijadin fa da shi da jama'a ta baki daya duk sun ka fita baki daya an kai fita mhm to waje gaba wa innahum lana laghaizun wa inna ladabi'un hazirun haziru haziru
وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم
ah to bayan hakan ta faru to shine sai shi fir'auna yake cewa in inna haula'i lalle waɗanga mutanen can ne ma'ana su annabi Musa kenan da mutanen shi la shirzimatun qaliluna wai wasu ɗan jama'a ce ɗan kaɗan amma sha mana kai wai shi ina abin nan ne na isa misali kaman kana ganin ka kai ƙarfin mutum amma kuma sai ya zo yana shigi mahanci misali an gane to shi fi wani haka ya galasu annabi Musa din shi ne yake ce musu lashi zai mutum kai wai jama'a ce yan kada amma kuma su suna takura mana subhanallah wai saboda ganin cewa shi su banu Isra'ila gaba daya an ce ba su wuce su 1600 ba gaba daya to da haka shine sai yake ganin cewa to ai su su bani cewa su banu Isra'ila din ne ba su da yawa don haka sai ga cewa to dan mutum 1600 shi da addan miliyan ɗai har da 1600 kaga zama mutum dubu shi da ba na bane gare shi ba ko to ka gani to shi ne yake kallon ya haka kallon ce a to ya za a yi wannan yan kananan jama'a su su dame su to shi ne yake cewa da haka a lashi zai mutum kalilu na wasu in jama'a ne yan kaɗan to daga nan shi ne shawar da lawa nake cewa da haka watan ƙala banu isra'ila ya ce wasu banu isra'ila ya kalilu na yan kaɗan ne su ba wa karkanu sittu mi'ata alifin wa sab'ina alfan wasu malaman sun ce kuma sun kai su dubu ɗari shida ne da saba'in 670 kaga ba su kai 700 ba dai ma'ana su banu isra'il kenan walakin sai dai likasar cije shi saboda yawan rundunar shi fir'aun din istaqalla hadhihi al'adad sai zama dangan don ga adadin ba komai bane tunda mai miliyan 1 da wani abu dan 600 kaga wani abu ne gari shi ba to shine sai zan watan fir'aun ya zo da shi da dukkanin jama'a da suke da su din to an ce sun kai kamar yadda muka yi magana miliyan 1.6 din to da ka sai zama sun ka hawa dawaki da sauran dukkanin abubuwa an ka fita din to an ka je an ka tafi to shine sai yake cewa wa'innahum lana laga'izuna wannan wasu ɗan jama'a ne kuma gashi suna suna bata mana rai ma'ana suna bata wai sun wai sun husata su yake nufi eh wai ɗan jama'a ne ɗan kadan kuma sun zo sun suna husata mu wa'innahum lana laga'izuna su ma su husata mu ne wai shi an ka husata kaga amma an husata su ko eh to shine yake cewa haka sun husata su haka agazuna sun husatar da muwa saboda haka sai alam Musa annahu agazani lalle Musa zai gane cewa wato ya husata ya husata ya husata ne to shine aka yi wannan hitajin domin a yi wannan ne sai ki cewa inna la jami'un haziruna sannan mu ga mu dukkan mu baki ɗaya mu muna shiri da duk wani abu wanda shi ne musa gigan to mun muna shiri yana kallo misali wai kamar su sun shirya babu wani abu wanda suke kallo wanda zai hana su yi abu da suka yi niyya din shine haziruna muna shiri akan wannan ne don haka wani hanu jama'atun mutayaqizuna mu jama'a ne wanda suke muna shiri muna kallon duk abin da yake gudana din musta'iduna mun riga mun yi tanadi ko menene zamu iya din to da haka sai Allah ce fa akhrajnahum sai mun ka fitar da suwa ma'ana shi fir'auna da shi da mutanen nashi kenan min misra mun ka fitar da su daga misra li yalhaqu musa wa qaumahu domin suna su riski annabi musa da shi da mutanen nasu baki daya don haka akhrajnahum mun ka fitar da suwa min jannatin daga cikin gonakin da suke da suwa a wajen watan wannan kogin nil din suna da mayan gonaki na jin daɗi to shine sai Allah ce sai gashi muka sa muka kaddara hito wasu daga cikin misra dan su bisa annabi musa din wa uyunin sannan kuma da wurare wanda suke na gudanar magudanayin ruwa wato shine a cikin gidan daji saboda suna jawo ruwa saboda nuwa isa ana jajjawo ruwa din daga can wannan kogi din yana shigo har gidajen nasu yanda suke so to shine Allah yake cewa haka wa uyunin sai mun ka fetar da su daga cikin watan hanyoyi daga daga watan ruwa jariyatun fiddud wanda yake suna gudana a cikin gidajen nasu minan nil daga kogin nil to da haka shine wakunuzin sai Allah ce kuma muka fitar da su daga cikin waɗansu irin taskoki na dukiyoyin da suke tare da su ba shine amwalan amwalan zahira dukiyoyin da suke na bayyane min az-zahabi wal fiddati na zinari da azufa baki daya da haka summiyat kunuzan ana ce mata kunuz li'annahu lam yu'ta haqqallahi minha saboda ba a biyar ba su ba da zakka ciki haka dukiyar da ba a ba da zakka ita ake ce makanzu alkan to shine a malami alkanzu malami wadda haqqan lahi minhu duk abun da ba a biyan haƙin Allah ciki shi ake ce ma alkanzi to dan saboda haka sai ya zama shi saboda fir'aun tunda ba zakka yake hitawa ba bai ma imani da Allah ba tun farko balle ma har ya hita da zakka din ba to shi yasa sai ya zama watan aka yi aka yi wannan don haka malamai amma suna cewa dukiya inda za ta tara tun daga nan ƙasa za ta dangane har sama to inda mutum na bada zakkata ba za a ce mata kanzi ba a'a za ka ga dukiya ce wannan tsarkaka mai kyau wadda ba ta da matsala to shine sai fir'auna yake cewa da haka lalle su kam a to shine Allah yake cewa sai mun ka fitar da suwa daga cikin waɗannan dukiyoyi nasu da waɗannan gonaki da kuma wuraren gudanar su na ruwa wa maqamin karimin da kuma kyawa wuraren zama wato shine saboda ana cewa saboda girman matan majalisar ta fir'auna wato an ce yana sanya kusan kujera 300 duk na zinar da azurfa ne na manya ɗaya ne waɗanda kujerun a fada fa kasan da duk fada za a ce wajen zaman fada mutum sama da 300 misali waɗanda an manya manya fa kenan ba a ma kawo sauran waɗanda za a cewa wasu fadawa ne can wasu kuma waɗanda za su asa ayyuka da sauran ba su ta da abubuwa ba waɗanda an manya manya na kusa irin wasu hakimai da sauran waɗanda an manya manya da kusa da shi to su ne sun kai 300 duk bisa ga kujeri na zinari to da ina da shi kujerar mai gidan nasu to ka gani to wannan shine sai za a suka haka da zina zulfa to daga nan to shine sai Allah yake cewa to kazalika haka nan ne kazalika wa awrathnaha bani isra'il fa adbahum mushrikin
sai Allah madaukin sarki yace kazalika haka nan ne mun ka fitar da kamar yanda watan watan wai haka nan ne mun ka fitar da shi fir'auna daga duk waɗanga abubuwan na jin daɗi din kaga nan yana tunanin kamar za a tai a dawo ne ya tai a gamo da su annabi Musa a dawo ashe duk ban kwana ne sun kai da kayayyakin da ba a sani ba tun da ga tarin dukiya an bari ga gidajen da an ka gyara an ka gyara an kai komai ga duk abubuwa na jin daɗi na kayan alatu sun kaji amma an ka fita tun da kaga kusan fir'aun ya kusa share garin gaba ɗaya ya tafi da shi ko kuma ga shi an halakar da garin gaba ɗaya kaga ya ka allo baki nan ko to a ce duk gari gaba ɗaya ya haita an teba mutum guda da ya dawo kab babu namijin da ya dawo duk an halakar da su ya kaga ba ya ɓaci to haka an kawo su fir'aun da shi da mutane da shi din to shine Allah yake cewa haka nan dai ne wa awrathnaha mun ka gadar da ita wagga kasar da waɗannan dukiyoyin da waɗannan duk abin da an ka zana din sai muka gadar da su bani isra'ila ga banu isra'ila ba da gidaq fir'auna bayan mun nutsar da shi fir'auna din wa qaumuhu da mutanen nashi dan saboda ka sai ya zama shi fir'auna fa atba'uhum sun riski su annabi Musa sun bi su annabi Musa mushriqina wato lokacin da hantsi ne sun ka fita lokacin da waqtu shuruqi shamsi kenan lokacin da rana ta bullo ta hito to a lokacin ne suka zo sun ka fita to daga nan ne falan ma tara al jam'ani falan ma tara al jam'ani qala ashabu musa inna la mudrakun qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin
to don haka daga nan annabi musa da shi da banu isra'ila sun fita kuma sun tahi har sun kusa kaiwa inda shi ko kuma a ce sun kai ga wannan kogin wannan kogin kursum din to lokacin da suka zo a wurin to shi kuma fir'auna sun ka fita da da hantsi domin a zo a cin masu annabi Musa din don ayi abin da za a yi masu din lokacin da aka tafi sun ka zo gashi bakin ruwa to sai ga sai ga su fir'auna sun fito shine na Allah ke cewa fa ataba mushrikina falam ma tara aljam'ani to daga nan sai aka zo aka hadu sai su banu isra'ilan ga su gaban ruwa kuma ruwan ga ba su shigo ba ruwan da aka tsallaka ba ne sannan kuma nan bayan sun sun kayo kuma ga su fir'auna sun dirka ko kuma sun kalli ga fir'auna kaga me yadda sauki ta da kwada ruwa da sauki ko kore tunda ruwan ba masu sauki bane ba inda sauki yake to shine Allah ya ce fa lamma tara al jam'ani lokacin da jama'a guda biyu da sun kaga juna ma'ana fir'auna ya hange banu isra'ila su ma sun hange shiga can tahi to qala ashabu musa sai shi mutane na annabi musa sun ka ce inna la mudrakuna lalle ko za a ci mana kenan da za su riske mu su fir'auna za su riske mu saboda sun ga yanzu nan garuwa bayan garuwa kuma a gashi ga fir'auna kuma sun taso da shine sai ke cewa da hakan ga inna la mudrakuna za a riske mu ana cewa shi watan wannan mutumin wanda ya imani daga cikin kabila ta fir'auna din shine muna ala fir'auna kana qariban min Musa kusa ga annabi Musa yake sai ya ce ma annabi Musa to annabi Musa amma maka bahrun la na tajawazuhu illa bisufun anan gaban mu yanzu gashi kana gani ga jirgi ga ruwa kuma ga ruwan ga ba su tsallakuwa in ba da jirgi ba yanzu aina tsariki na hanya take ina za mu shiga to to kaga shi yana tambayar Musa to yanzu ya za a yi kenan ina magana hanya wani wuri za a bi to aka ce daga nan sai Kalib shi ma sai ya zo da shi da Yusha su kuma bin Nun to shi Kalib an ce shi yana gaban rundunar shi a can da gaba yana gaba sai yake cewa kira annabi Musa to yaya wai ina hanyar zamu bi saboda shi shi azagora shi annabi Musa na da matsayin shugaba ya shiga gaba to da haka sai yake tambaya annabi Musa to yanzu ina za a bi tun daga ruwa sai annabi Musa ce mi at-tariqu ila al-bahri da haka ai nan cikin kogin nan ne hanya take nan zamu bi shi ko tunda umarni da aka bashi kawai sai ɗaya zabar da doki ne da an da ma za a cikin ruwa to a tunda umarni ne annabi Musa ya ga mashi ya ga mai cewa nan za a bi din to ko tunda ko ga mai can za a bi din ya san da ba abin da zai faruwa din to ya zabura ya fada din sai annabi Musa dakatar da shi ya ce a jira tukun akwai umarni da yake jira ga wajen Allah tukun to shine a lokacin ne sannan ya dakata din to da haka daga nan bayan watan an zo aka yi haka to daga nan sai ga su sauran jama'a suka ci gaba da cewa to yanzu ya za a yi kenan kamar ana cewa shi yusha wadin da a can baya sai yana cewa addarka na fir'aun wa bi junuri ba ka latsa katala na yako biha ba mu ba mu yawa da su fir'auna kuma ga su fir'auna sun shigo muna sannan kuma yanzu ga ruwa da haka ga ya za a yi kenan to shine qala sai annabi Musa ce musu kai kalla ko alama ai ba haka lamarin yake ba lan yudrikuna ba za su ce mana ba inna ma'i rabbi sayhadini da haka ubangiji na da tarjani shi zai gwada mana ya za a yi saboda ka ba wanda zai faruwa to kaga nan sai annabi Musa tabbatar musu ai tunda dai ana tare da Allah dama ko ta ce innani ma'akum asma'u wa ara ko ya ce ko ta yana tare da su kuma yana ganin duk abin da za a yi kuma yana jin ko menene to saboda haka sai ya zama annabi Musa ce musu inna ma'i rabbi da haka lalle ni ina tare da ubangiji na sai ya hadini kuma sannan ubangiji na shi zai shirye da ni ya nuna mana to ga ya kamata a yi to da haka nan kaga Allah ya gama cewa fa ataba'uhum mushrikina sun bi su annabi Musa lokacin hantsi to shine a ake cewa da haka sun fita a wannan ɗin lokacin to sun kai wannan fita to shine sai suka zo za ka ji a nan Allah yake to shine nan Allah zai gama na cewa to bayan sun fita sun yi wagga haɗuwa ɗin an zo a cikin kogin to hakan ta faru to me faru gaba to shine sai ake cewa fa auhayna fa auhayna ila musa an rabbi asaka labar fanfalaga fakana kullu falakin kadawlil azim
to don haka a daga nan tunan shine shawar dallahu anhu yake cewa annabi Musa yana cewa watan ma'ira bi innani ma'akuma saboda cewa ubangiji ya ga mashi haka nan don haka saboda cewa ya jiya Allah ya ce yana tare da wannan yana tare da shi don haka yana tare da ma'iyya ta Allah subhanahu wataala to don saboda haka shine sai ki cewa haka ai ba za su iya riskan mu ba saboda yana tare da Allah don haka sai ya zama ya dubi zuwa ga ma'iyya ta Allah tabaraka wataala sai ya tabbatar da cewa lalle fa ai kana bin najati to nan ne ya sakankance da cewa lalle tabbas za su tsira saboda haka wata ana cewa shi shine sai yake cewa li haza ta'lamul farqa da wannan ne zaka sani bambanci bainal maqamain tsakanin muqami guda biyu shine maqamu Musa nan zaka gane bambancin annabi Musa ko maqamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama da matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shi nan a manzo Allah sallama lokacin da suna tare da shi da annabi suna tare da shi da sayyidina Abubakar Siddiq kasan lokacin da aka yi hijira zuwa Madina a manzo Allah sallama sun fito da shi da sayyidina Abubakar Siddiq kuma kafiran maka sun biyo su amma ƙarshe sai sun ka zo sun ka shiga cikin wani kogo domin su tsaya nan wajen sai in sun ka shige nan wurin su kafiran za su biyo sawu in sun ka biyo sawu sun ka yi binciken duk za su yi in ba su gama za albarka koma za su yi to kaga sai sun koma sannan su kuma sai su shiga bata sai ta su to a cikin kogon ka san shi abinda manzo Allah sallama yake ce ma a sayyidina baka su la tahzan inna Allah ma'ana ko kakkaji damu kakkaji bakin ciki Allah yana tare da mu to shine shawar radiyallahu anhu yake cewa nan kaga shi abinda manzo Allah yace inna allaha ma'ana kaga ya fara kawo sunan Allah shi kuwa ne wasa ce inna ma'i rabbi don haka sai ya zama shi kuma ma'iyya ya fara gabatarwa kamin hudu sunan Allah din shi ce inna allaha ma'ana bai ce Allah ne yana tare sai fara cewa Allah shine tare da mu bai fara kawo ma'iyya din ba to shine yake tare ga shine bambancin wata tsakanin shi manzo Allah sai ya fara gabatar da sunan Allah farko kamin ma'iyya din to saboda haka a to shine yake cewa shine bambanci tsakanin annabi Musa da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan a sai daga nan sai Allah ce fa auhayna ila Musa sai mun kawo wahayi zuwa ga shi annabi Musa abinda muka shine annabi bi asakal bahala to yanzu abinda za a yi ka sanya sandaka ka bugi wannan kogi din don haka fadara ba wannan take ko sai annabi Musa ya bugi wannan kogin fanfaraka don haka sai kogin nan zai bi ciccage nan take yayi hanyoyi an ce yayi hanya guda goma sha biyu ne fakana kullu firqin sai ya zama kowace hanya kowane daga cikin waɗannan hanyoyin da an kai hanyoyin da an kai din to daudul azimi yanda ka san manya manyan duwatsuna haka ruwan sun ka sandare take yana bugun sandare sun kai kamar yadda sun suka kamar kankara haka sun ka sandare sai ya zama kawai sun hitar da hanyoyi tsakiya hanya goma sha biyu kuma duk manya manyan hanyoyi kuma nan take ita kuma ƙasar kuma da a can ƙasar duk sai ta bushe wai saboda don ga aika hoko tunda kaga yanzu ruwan ruwan da ƙahi tunda ruwa ne waɗanda ba san iya adadin shekarun da suke wurin ba su ƙahiya ba ai kaga iya kakka hoko ne in za a yi to sai ya zama nan take sai Allah ya fitar da sai wurin duk ya bushe gaba ɗaya to don ɗaya mi saboda gasu kahe su taka su yi su samu tabu haka to shine Allah ya kice da haka sai yayi wannan sai gashi ya zama ka daudal azimi yanda ka san watan watan mayyamayen duwatsuna da ka wahallahu ubangiji madaukin zakiya yayi wahayi ila Musa zuwa ga annabi Musa an yadriba bi asahul bahra ya bugi wannan kogi din da sandar tashi fadarabal bahra da haka sai bugi wannan kogi din fanfalak al bahru nan take sai ga kogin ya kike shi nan take in shakka isnai ashara fajjan sai gashi yayi hanyoyi daban-daban har guda goma sha biyu to da haka sai ya zama a waɗannan hanyoyin sai aka zo to daga nan wanka shafal ma'u warta fa fauka da aka sai ya zama ruwan nan take sai gashi suka kikkece din kamar da muka baga suka san da din sai ga ruwa sun daga sama wani bisa wani bisa wani kamar an jiyar kankara haka ga da ka annahu jabal yanda ka san dutse da ka banu isra'ila da masu kan su jikoki daban-daban dama guda goma sha biyu ne to sai zama an kuma su hanyoyi guda goma sha biyu sai zama kenan kowanne daga cikin su suna tasu hanya kenan daban to daga nan a sai zama aka shiga suka shiga waɗannan ruwa ɗin suka fita ƙarshe shi fir'auna shine aka halakat to da aka shine nan Allah yake cewa da aka sai zama aka fita din da wannan hatsi din sannan Allah ya ce an da bi asakal bahala kamar yadda Imam Qatada da Imam Muhammad ibn Ishaq suke cewa ubangiji madaukin sarki dama shi wannan daren wanda za a shi annabi Musa din za su fita su je su haɗu da ayi wannan hijira din to shine yake cewa watan Allah ya riga yayi wahayi a wannan daren ga shi kogi din cewa idan bawa na annabi Musa ya zo in ya buge ka da sandan nan da tashi to lalle ka buɗa mashi hanyoyi to sai an ga shi dama ko ta Allah ya mashi wannan kogin wannan wahayi Allah ya ga mashi cikin dare cewa to ga abin da zai faru gobe don haka lalle in annabi Musa buge shi zanta to ya tabbatar da ya kikice da hanyoyin da ake bukata ne to don haka aka ce sai shi kogin ya kwana a wannan daren yana ta gigiza da rarawa saboda tunanin da ya kai to yanzu ta wani bangare na annabi Musa da hitwa daga bai san ta wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai za a buga shi din ba to shi yasa ma ya kwana yana wannan rawa din da ke kisa din to daga sai ya zama cewa daga nan gashi da akai wannan buga ruwan tofan fakana kullu firqin ka dawud al-azimi shine abdullahi bin mas'ud da ibn abbas da mujahid da ibn abbas da muhammad ibn ka'ab da dhahaku da imam qatada dukkan su gaba ɗaya suka ce kal jabal kabir suke su sun ka fassara da cewa ma'ana kawai mai mai dukkan babban dutse haka sun ka zama to shine sai ya zama watan a imam al-dawar khurasani shi kuma sai ya ce abinda ake nufi da wannan shine huwal fajju bainal jabalaini a samu hanya tsakanin duwatsuna guda biyu to shi yake ce ma ad-dawd eh ad-dawd to shine da aka sai zama watan wurin sai zama yadda ka san mayan duwatsuna ne kamar a ce mayan duwatsuna ne amma ga hanya ta shiga tsakanin su haka to sai ga wurin sun ka zama haka ne din to shine ibn abbas radiyallahu anhu yake cewa da aka daga nan sai wannan kogi da ya zama hanya guda goma sha biyu to daga to daga nan shine shi ko Imam Siddi ya ƙara cewa daga nan sai da an kai waɗannan hanyoyin to amma wani bai ganin junansu da farko tunda ruwa manya ne masu yawa yanzu ka auna gani in kana so gani yanzu ko da irin lokacin sai a ce irin lokacin malka sai an kai hadari irin yaya baki sosai din nan ai za ga da kasan duhu ko kamar dare ya shigo to ina da a ce ruwa ne an ka zo masu zurhi haka su ne sun ka zama ka sun ka zama hanyoyi ga can cikin ƙasa kana ta haya amma su sun zai koyana kaga za ka ga duhu hankalinka zai tashi don za ka ganin kaman kamar wani abu ne wanda tashi hankali haka to ga lokacin ba a yi wannan to daga baya to take kuma sai Allah ya sake sai aka yi masu hanyoyi wasu kuma suna cewa ruwan sun ka zama kaman gilas hakan ga sai ya zama kowa yana ganin hanyar kowa kaga kenan tunda ana ganin juna yanzu ba wani tsoro kenan ko tunda kaga komi duhu in dai akwai jama'a ka san cikin jama'a kake kaga ba ka damuwa irin wannan to shine sai ya zama suka zama wannan hanyoyi kowa na kallon kowa gaba daya to sannan sai Allah ya turo da wani iska wanda ya sa dunnan kasan kogin duk ya bushe gaba daya sai zama kawo ruwa bai taba shi ba to shine zaka ji inda Allah ke cewa a fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darkan wala takhsha zaka sai Allah ya ce ka buge wannan dutse din saboda ka in ka buga wannan in ka buge waɗannan ruwan za su buɗa maka hanyoyi kuma ga ka ji tsoron komi ga ka ji tsoron komi ba wani abu wanda zai faru a ciki to don haka wannan shine sai ya zama aka zo aka shiga wannan ne aka halaka da su fir'auna baki ɗayan su sun ka shiga sun ka tarkake su an suka mutu baki ɗaya to daga nan ne wanda a wasu malamai suna cewa a lokacin da shi annabi Musa hisa din kamar yanda watan yanda daga cikin Imam Mujahid yake cewa a wannan daren kuma cewa a wannan sahiya din sai ya zama wata sai an ka kisfe wata irin abun nan wanda a wata misali sai kiyan haske to sai ya zama ga wannan lokacin wannan daren da annabi Musa zai wannan hijira din haka abu ya faru to shi kuma Ibn Abi Hatim da Imam Al-Qurtubi shi ma suka ruwaita da Ibn Akasir su ma cewa to a lokacin shi kuma sadda shi annabi Musa zasu wannan hisabin su baggarin na Misira watan su annabi Yusufa dama ko cin yayi wasiya cewa su banu Isra'ila in za su hita su baggarin na Misira din to lalle ga su baggawa sai su dauke su sai can kasar Sham din can asulin inda asulin baban shi suke to da haka annabi Musa amma kuma sai dai bai san ina ne inda kabarin na annabi Yusuf din yake ba to da haka sai aka ce mai to ba wanda ya san kabarin wannan inda annabi Yusuf yake sai wata tsohuwa an ka gwada mata tsohuwa daga cikin banu Isra'ila din an ga ce ita dace za ta iya gane inda yake to anai Musa ya tambaye ta cewa to yana so ina ne ta gwada mashi sai ta ce a'a ai ba za ta gwada ba sai da sharadi menene sharadin ta ce to abinda sharadi shine in kana so in gwada maka inda yake to sai in ka lamunci mana in ka adda in mun ka zo lahira mana can tare da nika aljanna don haka ya zama suna tare da anai Musa aljanna din ita shi a wannan sharadin ta don haka anai Musa da su sannan za ta gwada mashi to da haka shikenan ta nuna mashi da anai Musa ce ba komai Allah mace mutu wannan din don haka shi da sai ta nuna anai Musa ga inda yake to daga nan shine sai aka ce dauki watan akwatin na gawa shi annabi Yusuf alaihi salatu wassalam suka je tare da shiya to da haka shine zaka ji Allah ya cewa to da haka daga nan bayan do an yi haka to shine zaka ji Allah ya cewa wa awrasna qaumakum kazalika awrasna bani isra'ila to haka nan dai sai muka gadar da ita wannan garin da misali din ga su bani isra'ila din ma'ana shine dama a can wasu ayoyi zaka ji inda Allah yake faɗan haka din cewa wa awrasna qaumal ladina kanu yustad'afuna mashariqal ardi wa magharibi allati barakna fiha wata aya kuma wa nuridu an namunna 'ala alladhina stud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithina don haka sai zama su fir'aun da ake ganin su a kaskantattu su ne abba kowa ba to sai gashi an ka zo an ka waye gari annabi Musa sun zama su ne manya don haka sai zama ga sun zama manya su ne waɗanda yanzu gari ya kuma hannunsu baki daya to shine nan Allah yake cewa da haka da sun kai haka annabi Musa sun ka yi watan a sun ka shiga a wannan ruwa an ka an ka shiga sun ka shiga sun ka wuce to bayan sun bi sun wuce to daga nan sai Fir'aun ya matso shi kuma yana zuwa to shine yana zuwa sai an ci haya so dan yi gaddama wucewa din ganin cewa kaman bai san me zai faru ba dai amma kuma duk da haka ne dai kare hannun dai kai bari zai a shiga din duk da ke ana cewa kin wucewa tashi dai ba abin da ya karasa abun ya wuce ya sa ya wuce shine lokacin sai shi mala'ika jibrilu shi ya zo bisa da wata dogodiya haka don haka sai ya biyo da ita gaban dokin na fir'auna to shi kuma nan dokin na fir'auna in ya ga godiya ne to ba zai iya dole sai ya bita ka'ida ta kenan to don haka shi kuma kawai sai ya bita don haka da fir'auna bai so a ta din ba bai so a shiga din ba amma da haka sai aka yi wannan din take sai kawai suka afka to bayan sun shiga daga nan sai Allah bayan sun gama wucewa su musulmi sun gama wucewa baki ɗayan su sannan kuma a shi kuma ga ga fir'auna su kuma sun shigo to bayan sun shiga to sai Allah ya baruwa umarnin su game to shine aka wannan game gaba ɗayan su duk sai zama Isra'ila gaba ɗaya kowa duk kowa ya mutu to nan ne su wani Isra'ila su kuma suna waiwaiwa bayan su sai sun haka cewa da daga ga yanda ku giya zama da sun san hanyoyi ne sun ga sun wuce lahiya to amma sai sun haka cewa ga Fir'auna yanzu duk an halakar da su to amma sai suna shakkun cewa to wai ko anya ko Fir'auna wai har da shi ko ya mutu saboda sun san mutumin ba karami bane fa sun san ba karamin kuma bane misali suna ganin cewa to wai ko hanya har da shi ya mutu to ni nan ne don ubangiji wadaki suke gwada musu ya ai fir'auna aiwa shi awa tun da ba shi yake ne ba dole baya mutu to shine sai Allah ya fitar da gawar tashi sai Allah yake cewa al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan to zamu tsayar da zamu bayyana da gawar taka din dan dai ka zama aya ga duk waɗanda a bayan ka baki daya don haka shi yasa sai ya zama shi fir'auna sai Allah ya dago gawar tashi sama sai ga shi gawar tashi an dago ta saman ruwa din to sai ya zama suna waiwa sai ga suna ganin cewa ga gawar ta fir'auna nan ba tare da wata matsala ba lalle fir'auna ya mutu shi ma kenan to nan ne sai abu ya ba su mamaki sai an karɓa ana ta mamaki yau ga a ce fir'auna ya mutu suna ganin cewa fir'auna matsayin shi kaman watan girma ne ya kai ai kamar ba za a iya ba zai mutu ba to shi kenan suka tabbatar da lalle fir'auna ya mutu to kuma ana cewa har yanzu gawa tashi tana nan ya yanzu ta gawa tashi tana nan shi a shi ramin iya sallallahu alaihi anhu ya ce ma ya ga gawa tashi din ya ga gawa tashi fir'auna din a misra din sai tana can aje a gidan a gidan tarihi a nan take aje din نعم تشيني سألك جاء وأذلفناكم
وأذلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم ثم أغرقنا الآخرين
a to shine sai Allah madaukin sarki ya ce to bayan wannan wa'azlafna samma al'akharina sai mun ka kusanto da su su fir'auna din shine wa'azlafna mun ka kusanto samma a can din sai mun ka kusanto da al'akharina su su fir'auna din shine fir'auna shine mutanen nashi hatta salaku masalika ma sun ka bi hanyoyin nasu din to sai Allah ce wa anje na Musa sai mun ka tserar da shi annabi Musa wa man ma'ahu da shi da duk wanda a tare da shi daga cikin su musulmi ajma'i da baki daya don haka a lokacin ne wanda shi fir'auna a lokacin da mutanen fir'auna suka shiga baki daya din ba wanda ya rage sai su to shi ne gaba daya sai Allah ya rufa da ruwan to sannan sai Allah ke sun ma garak anal akarina sannan sai mun ka nutsar da su wasu din wai ma'ana shine sai mun ka nutsar da su fir'auna da shi da mutanen shi baki daya to shine sai Allah yake cewa inna fi zalika
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
a to shine sai ubangiji madaukin sarki yace inna fi zalika lalle ko a cikin wannan halakar da fir'auna duk da ƙarfin mulkin nan nashi da taurin kan nan nashi da tarin jama'a da yake tare da suwa to sai Allah ya ce hakika cikin wannan al'amari la ayatan yace wallahi ya isa ya zama aya liman lahum gare su banu gare su watan banu isra'ilan da kuma su kasu mutanen fir'auna din wani man ba'dahum ba su kadai ba hadda duk wanda a bayan su ma wani abu ya isa ya zama aya gare su sannan amma Allah ya ce duk da haka ma kana akasaruhum mu'minina mafi yawan su mafi yawancin su amma da ba su kasance masu yin imani ba ma'ana lam yu'min minhum ba wanda ya imani daga cikin su banu isra'ila gairu asiyatan sai asiya imratu fir'auna ita asiya matar fir'auna watan ita tana daga cikin wata imani sannan da kuma wanda suke cewa hizkilu shi kuma wannan shine wanda muke cewa watan wannan mu'min na fada din ga cikin fada yake ta fir'auna amma kuma shi mu'min ne sai daga lokaci ya tabo imanin nashi to sai ya zama daga matar fir'auna sai shi wannan hizkilu din sannan sai maryam bintu namusin ita maryam ita ce wannan din wanda wanda ta gwada annabi annabi Musa inda gawa ta shi annabi Yusuf din take to ita ce ake cewa maryam din to wannan shine kamar yadda shi Imam Al-Qurtubi shine kawo sunan da cewa Maryam a sunanta to da ka sai ya zama nan su kade sun ka tsira su kade sun ka imani kaga cikin jama'a Fir'auna kenan mutum uku ne kawai ita Asiya sai kuma Hizkilu sai kuma wannan Maryam din kaga kenan cikin su to su kade sun ka imani to shine sai Allah yake cewa wa inna rabbaka haqiqa ubangijinka lahuwal aziz yace wallahi shine wanda yake mabuwayi arrahim kuma sannan shine wanda yake mai jin kai ga dukkanin bayan shi to da haka daga nan an ka natsar da fir'auna baki ɗayansu to daga nan sai sauran sai zama an halaka da su an karge an ka halaka da su baki ɗayansu to shine sai zama wannan shine ƙarshen fir'auna duk da taurin kan da aka gare shi da dukkanin abin izgilin da aka gare shi watan ana cewa da makusan shi a fir'auna din wata rana ana cewa mala'ika jibril ne zo inda yake cikin suran mutum sai yake tambaya ta cewa wai yanzu yana so zai tambaya wa'ana zai tambaye fir'auna kenan sai ce to shike nace abinda yake tambaya shine wai mutun ne kan rene shi kai ne ka dauke dauya sai kan mai komi da komi matsayin yana bawanka ma'ana ba danka bawanka ba ne din gungum haka bawa ne naka sai ya zama gashi ka zo ka rene shi ka mai komi da komi amma kuma duk da haka sai ya zan ya dawo bayan ya girma kuma sai ya mabutuci sai ya ce shi a uban gidanka wai wanga ba irin wanga ba wani irin hukunci dace a mashi sai ce ai wannan ba abin da ya dace shi in bayan kawai a ɗauke shi kawai ɗaya jiwa cikin ruwa turme da shi ya mutu sai rubuta a rubuce rubuta wannan shi ne ma hukuncin ma don kan duk ba wanda zai yi ubangida ne ya ma ubangida ne butuci ga ubangidan gana shi ya ɗauki nauyi ne na komi da komi to saboda haka idan hakan ta faru to abin da za a mai kenan sai rubuta a rubuce sai ba aka ce sai ba shi malaka biyu takaddat to aka ce lokacin da ya zo din sanda za a nutsa da shi cikin ruwa ne sai malaka biyu da zuwa mai ga takaddat ya ai shi ne matsayin bawan ba Allah ubangi ba Allah ya mai komi ba ya ba shi ne umi da komi amma dawo sai ce shi Allah ba to kaga hukunci ne ba kai ne da kai ne kenan don haka nan kaga sai ya zama shi an kaba tambaya amma kai ne hukunci da kai ne ga abin da ya dace da shi ya to kaga kaga kenan ba ba wani mai hukunci ba shi wa kai ne hukunci kenan to wannan abin da ya faru kenan ana cewa da bawa to shi fir'aun din saboda wata rana wai shi dan ba ya taba kame ziyara lokacin da ya zo kame ziyara sai yake ce mai shi dai yana ganin cewa watan babu wani babba shi shi dan yana ganin cewa shi yanzu fir'auna ma ya wuce shi ba yana ganin cewa shi yanzu ya kai babba saboda wanda a dalili ya ce shi ne duk abubuwan da ya kai ya iya abin da kai amma da shi bai taɓa shashi Allah ba ce amma ga fir'auna shi ya kai nan don abin da ya nuna farko da suna jaya yana cewa ai shi shi a babba shi fir'auna yana cewa a kai ai don abin da suka yi a cikin albarka su ne yake cewa shi dan a cikin albarka ku ne muke yanzu abin da muke yi na saboda shi dan shi ne matsayin mai gida mai sai shi ka tura ya komi ne sai ce ina ya ce kai ko ai kai da haka kana cewa ana rabbukum al'ala don haka kai ka ce ba kai ubangiji ne kai gaba ɗaya don haka ce shi ko duk sauran kai ne bai taɓa cewa shi Allah bane shi ya ce ya kai ni ahabbullah rabbal alamin ya ce to saboda haka shi shedan shi kai ne ya ce ran tsoron Allah to amma ga fir'auna shi ya ce shi Allah dukurungu to kaga kaga bayan wiki nan to to wannan dai shine sai zama wannan kaga mai mai mai mai shedan ne ka ta tauna tsakanin su subhanallah to wannan kaga abinda abinda ya faru kenan ga haka to karshe dai sai gashi shi fir'auna aka zo aka mai wannan kuma sai gashi gashi hadda laki ko tunda mun karanta da zai mu dutsuwa din kaga abin da yake cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin sai ga yana cewa shi yayi imani shi ma don haka shi ma yana cikin musulmi to kaga sai ya zama wata amma Allah bai karba ba saboda me saboda duk wanda zai tahuwa sai da yazo dab da mutuwa an ce rayuwar mutum an cirke ta ta kawo zuwa ga makogaro ne to a wannan lokacin mutuwa tuba Allah bai karba ba amma in dai mutum zai tuba kamin mutuwa ne ko da a ce mutum kila ya dan abubuwa marasa daɗi amma daga ƙarshe ne daga bayan shi lahiya ta kama shi ya ga alaman anya ko yana hita sai ya tuba Allah zai iya mashi in dai ba haƙoƙan mutane ne ba in haƙoƙan mutane ne kam to akwai biyan bashi kam ta Allah kiyaye mu to da ka sai zama shi fir'auna ka gana mutuwa ta zo mai har ta wuce bakogoro ne ya gogo a to an zo tun da waɗannan ruwa ai ba magana da mutum ya shiga san shi ma shiga mutuwa ne to a wannan lokacin shi yasa sai ba karɓi imanin nashi ba wasu kuma sun ka ce a saboda bai gama da annabi Musa cikin imani ba shi addinin ba karba din ba to wannan shine sai ya zama yayi wannan ne a cewa da haka shi yayi imani annahu amana amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin wa shi ma na cikin musulmi to wannan shine sai ya zama har wasu malamai suna cewa sai mala'ika jibrilu ya ebo ƙasa wanda da ya dauko wannan ƙasa din to sai ya abun nan ya sanya mashi a ya sanya mashi a cikin baki sai ya toshe bakin nashi gaba da shi kenan sai hana bai imani din ba to wannan shine abin da malamai suke magana akan haka daga sai ya zama shi shedan dai yayi rantsuwa cewa shi kan ba zai gushi ba yana halakar da diya annabi adamu to ubangiji ba da kisa sai yake ce basu ni kuma in dai suna nan suna tuba matukar dai malamai gargiru malamai gargiru in dai ba mutum ya kai gasgara ba shine ba shi ka gasgara kuma ma'ana in dai ba ya kai na hitu ba to shi ko Allah ce zai yafi musu kullama tabal abdu taballahu alaihi daga duk lokacin da bawa ya tuba to Allah yana karɓar tuba gare shi illa idza wasala ila al-yaqini shahada hada al-akhirah to sai in mutum ya riga ya kai yaqini da tabbatar da cewa shi kai ne yanzu mutuwa za kai tsaye to hunalika la yanfa'u imanu daga nan kan imani ba zai amfani gare shi ba al-imanu la yanfa'u illa bil ghaibi daga sai ya zama shi imani din ba zai yi ba zai yi amfani ba sai in mutum ya zama imani ne dama tun kamin watan zuwa mutuwa din tashi din daga shi ko fir'auna kaga bayan ya ga mutuwa ne ga hili karasa ne yawan imani din to da kashe sa sai ya zaba karbi imanin nashi din ba to kashe dai sai Allah yake nuna cewa da shi mu inna rabbaka lahu al-azizur rahim shi ubangiji barakin sarki watan shine wanda yake a a lahu al-azizur rahim shine wanda yake al-azizu mabuwayi ma'ana komi karfin mai mulki in dai ya dauki hanyar banza to Allah zai kare shi nan take din to shine inna rabbaka lahu al-azizur rahim din kenan da haka ina jin za mu tsaya nan don saboda tabbayar ka ku kada zan lokaci ya ce mu ansa ta ba da haka za mu kwana nan sai mun dawo ta da fasai da muka daidai Allah karɓa muna kurakuran mu kuma Allah ya fi muna Allah fi mutar da mu daidai mai mu ikon gyarawa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da haka sai ka tuna da ni mi ta mai bashi
akan da gidanta ne yasa ta aiki kamar su suka haka bayan ta gama ta aji ya dawo sai ya duba shine yake cewa gaskiya abun nan bai kai misalin da aka bada sa'an sa ta kai ƙarshe sai ta rance ta ce gaskiya mun ta rance da Allah ba ta yi ba amma tana zargin haka nan bai shiga ɗakin da duk ta ce to idan ke kai wani gidan ke boye fa sa'an sa ta yi ƙarfi haka na ƙarshe sai ta ƙara rancewa kuma ta ce tabbar kayan dai su suka ta kace ita ko ta yi mani da Allah ba za ta ƙara wa tun da haka na shi to tana neman malam shawara kuma wani hukunci a kan rantsuwar da ta yi
to shi da makocan dai na farko dai nan duk bangare ne guda biyu misali na cewa wadda mijinta ya sata su suka bayan ya sata su suka amma sai dai ya zo sai bai gamsu da tsabar da isko ba yana gan cewa kamar tsabar dai ba ta kai mu da abin da ya kamata a ce an bashi ba don haka sai yana zargin kamar ta taba mai abu ita kuma sai ta rantsi akan cewa bata taba bata iba mai tsaba ba shi kuma ya ce bai yadda ba har ta kai kuma wata rantsi cewa ita kuma ba ta ƙara mai su suka inda haka ne to anan wajen misali shi kaga na farko dai a ita ba mu sani ba in tsakaninta da Allah ne bata iba din ba tun da nan kaga Allah zai iya gane mai gaskiya abun saboda haka shi nan ne dai na farko gare shi da ya tambaye ta har tambaye musun cewa a ita bata iba ba ita tsabanin iyaka take nan kuma ta rantsi bai da Allah to ga ka'ida in mutum ya rantsi maka da Allah ko da ya cuci ka din kyale shi ka bashi da Allah din wannan shine dama abin da su mutanen Allah suke yi zaka zo wani lokaci kamar su rantsuwa da Allah sai su shikenan sai su sai su amince maka din ko cutacce shi yasa kaga annabi a shedan annabi Adamu ai da rantsuwa ne shi da ya cuce su ko don da ɗan kasa su aljanna Allah ce ga su ci wannan yacin a ƙarshe shi ɗan da ya taho cewa yi ai wannan yacin abin da ya sa kuma ga Allah hana ga ku ci ta saboda don gudun kada ku dawoma ne aljanna in kun ga shi dawoma za ku ciki kuma yace shi wallahi nasiha ce kai musu to sai annabi Adam sai ya ji cewa abtu ai ko kamar ba wanda kai rantsewa da Allah akan ƙarya to shi yasa sai ya yarda shi din to kuma malamai wanda sun ka zuhi a cikin sanin Allah suna cewa to duk wanda mamaki ma suka yi ga mutum da za a rantse da Allah ko da cutar inda za a kuma kiyar daɗin mamaki suka su baya Allah suna mamakin wai a rance baka da Allah aka ce kai baka yadda ba ko cututtuka za a yi sun ka ce ka yadda da haka daɗin to in ya zama shi misali ta rantsi mai tsakaninta da Allah ya bata da Allah ɗin shi kenan kawai ya ɗauka a kyale ta gayyar riƙe wuta ɗin ya ce lalle ta ɗiba ɗin ita in ta ɗiba ita kuma ta sani wata na tsakaninta da Allah ne wata za ta yi bayan don ba ƙaramin haɗari ba ne ga duk matar da za ta riƙa ɗiba kayan mijinta duk wanda yake tana ɗiba kayan mijinta wannan gaba ɗaya haramu ne take ɗan makanta matakanta wata musiba ce take ɗaukar makanta wadda ba a ƙarƙara ba to da haka shi yasa sai ya zama a in ya zama ita wannan ne ta zan ta taɓa ɗin da gaske ne to tana da laifi ƙwarai da gaske sannan rantsuwa da ta yi ita wannan rantsuwa ɗin ba za ta hana ba ta dace ba gaskiya saboda matsayin mijinta yake kuma yana da iko na zai sanya ta komi zai sanya ta da hakan ga ta ce ita wallahi ba za ta yi ba wannan gaskiya sai dai ta kafara sai ta hitar da kafara gari shine za ta hitar da tsaba da ake tawa da kono ɗin nan kuma mutum goma ne aka so ta ba mutum goma a to ai abin ba da tsarni ai bai wuce kwangila kwangila ba kaga ci biyu da barbaki nan haka ne ko to su za ta hitarwa matsayin wannan kafara din don haka sai da samu mutum goma la'alla tsofaffi ne irin masu bara din nan ko kuma wasu dai ko maza ne ko wani iri ne ana ba ko maza ko mata dai misali mutum goma amma za ta yi ba kwangila kwangila to shi kenan sai shiga amma in kanta ce ita kuma ba ta ƙara taɓa kana shi to gaskiya kuma ta yi da shi kuma nan wurin don matsayin mijinta yake ba ka nan da dole za ta yi kafara shi kuma sai ya ji tsoron Allah ya kiyaye ya daina sauran zargi ɗin haka nan kasan wani lokaci in mutum bai yi abu ba an ka zarge shi wani abu ne komai zahi eh to kaga in ya zama tsakaninta da Allah din bata iba ba shi ko rike ta ce lalle lalle ta iba to gaskiya bai mata adalci ba saboda haka shi ma ya rika kwatantawa din in an ka mai rantsuwa din tsakanin da Allah din to shi kenan ya yarda da hankuri in ba cutacce an ka maka ba za ta tsire ma Allah ba ai za ta haɗu da Allah to Allah ya kiyaye sai da tambaya ta ce mana tana son tarihin alfazabi
ok to a ba da tarihi ne wai tarihi ne mai karantuwa yanzu lokaci guda misali mai tsawo wai imamu alfazazi shi ne wai take so ma'ana wai wane ne shi imamu alfazazi din nan to shi imamu alfazazi dai watan kamar yadda aka sani wani babban masoyin manzo Allah ne shi sallallahu alaihi wasallama eh wanda a ba ana an kai shi dan yanzu wanda bai sani ba in yanzu ana cewa alfazazi alfazazi sai aza ko kamar ai kila wani bahaushe ne an kai ko kuma wani dan mutanen mu ne nan ne gaba ɗaya ko shi yasa zaka cijin wasu suna ta izgilin gigin afka mai imamu alfazari suna fada mashi kuma alhali gashi babban mutumi mai daraja sannan kuma ba har zamani yanzu an kai shi ba ba yanzu an kai shi ba shine wanda suke ce ma don sunan shi alfazari sunan shi ma'ana suna ce mashi Abu Zaidin Abu Zaid lakabin shi watan baban Zaidu sannan sunan shi Abdurrahman yake kuma a can ana cewa inda aka haife shi a Qurtaba a can abun nan ne Andalus ina jin ita ce suke ce Spain yanzu eh kasar Spain a yanzu ba to a can ne an kabe sannan rasuwa ta yi ma yanzu ha ina jin shekara ta 600 da kuma 27 na rasuwa ta da meladiya yanzu kaga in kan lissafa ina sa ran insha Allah in zaka lissafa zai baka yanzu da rasuwa ta zai kai kusan shekara 800 da 800 da, da kusan 11 ne ka sare yawa 811 da rasuwa ta wangana wa mai 20 shi ne rubutun ta na 20 na wadaka dake ashirin na magana wadda ake shi malamin wanda shi ne ake cima alfazazi din dama kusan to shi yanzu da rasuwa ta kaga yanzu in ana ma magana sai a maimar da shi da alhago sai ka ga ana ta cewa mai ashirin ne a kaza kaza mai ana zagi ne yana mai maganganun manza wai mai adalci saboda tun da ya rubuta littafi ne ba annabi ko kaga dole makiyane su kuma su damu ko don haka sai a ce mai mushriki da sauran abubuwa saboda kuma shi alfazan nan kuɗa gani ko da ya tashi babban malami ne ma na farko ko da ya tashi mahaifin qur'ani sai da shi alqur'ani sannan kuma ya je ci gaba da ilimi na hadisi da ilimi na fiqhu da harkar loga ta larabci na hawa da sauransu da kuma su adam da sauran abubuwa na waƙoƙi hakan ga to ƙarshe kawai sai dai kawai mai da kai ne dai mafi yawanci bangarancin bangaren mafi yawa wajen yabo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa ya rubuta wannan littafi na shi da 20 din to kaga wannan imamu al-fazi yanzu irin wannan ne kai mutum yanzu shekara kaga kenan yanzu yana yana gaba da ibn tamiya kake ne na tsaye ibn tamiya to amma yanzu ka gani yanzu a ce wai iri ne zaka zo kana zaki wai shine ba dai to idan ka babu al-fazi zai babban masoyin manzo Allah ne shi kwarai da gaske yana daga cikin wanda dukkan wani bawan Allah na kwarai na kirki ya yarda da shi ya kuma ya yarda da littafin nashi na 20 din dan littafin shi na yanzu a zo ana karanta shi ana fassara shi zaka je gaba ɗaya kowa ya bace cikin shi a nan girman manzo Allah sallama saboda irin abin da ya tattara a ciki yana da wahala ka samu gidan da ba shi ne inda gidan masoya manzo Allah ne su ba amma in kan waɗanda ba na manzo Allah ba to nan kan za ka suka suka su Imam Al-Fazali mutumin kiki ne amma ba dan kasar kasar Sufyan an kai shi Andalus kenan to wannan shine a takeice an ga ci tarihi ne za a kaga tarihin mutum kaga a dauko tarihi ne tashi ne tun yana yaro ga abin da ya faru ga neman ilimin shi misali ga kuma waran da ya zauna ga abin da ya ga talifi ne da sauransu kaga karatu ne mai yawan nan amma dai a dunkule da shi ne littafin mai 20 wanda ya rubuta littafin 20 wa gare da ake jin masu 20 suna karanta din to ita din insha Allah Allah ya kara mana soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ko to to to bismillah ce masallacin wangwana sai ya lura da wani eh bare ka eh dina sai ya lura da wani mutum sallar da ake bayyana da wadda ba a bayyana shi duk ɗaya gamsu da bai gamsu da yana bayyana ba da bai bayyana ok to to ga- game da sallah kenan misali kaman kasan salloli akwai salloli kamar irin sallah azhar la asar ko kaga irin su ba a ba a bayyana karatun su ko irin magriba isha da asuba kaga dole a bayyana to amma shi matsala sai ya zama duk jami'i ya kai musu gaba ɗaya in asuba ce bai bayyana wa isha in bai bayyana ko shi ne ma'ana ko su magriba shi ma haka nan to kaga nan wajen ai a shi karatun kaga yan an ka zo misali shi bayyana karatu yana daga cikin mayamin sunoni masu ƙarfin gaske in mutum yammanci da rabkanuwa ma ba da gangama da mantuwa ne sai mutum yammanci inda aka bayyana wa sai bai bayyana ba ai ka ƙarshe abinda an ka ce dole sai su ji da kabiliya ko saboda me saboda ba sunna mai ƙarfi to shi ko ka'ida ɗayan mutum zai ba ko sunna ce mutum in dai da gangan mutum zai barinta to sallah ta yi mata ba ci gaba ɗaya nan wada mantuwa an ka ce ba sai ka su jira to ina wada wanda da gangan ne yake barinta ba ka duk wanda yake yana barin bayyana bai bayyana karatu shi ko ina ɓoyewa kai gaba ɗayan su to sallah ta yi kwata-kwata ba sallah kai ba wannan ba ka sallah ta yi ba ta yi ba wannan kuma shi addalili aka cewa da makocin dole mutum ya kiyaye sallah duk yanzu ki baki daya saboda kasancewar watan musiu salati shi nan da ake magana wani wanda isko manzo Allah ya ce a cikin masallaci sai ya zo ya zauna ya yi sallah ya gama sallah ta ya koma manzo Allah ya ce kai ta kai sallah ba kai sallah ba ya saki koma ya yi wai dawo ya ce kai ba kai sallah ba sai ka saki koma har so uku ƙarshe bayan an gama sannan ya ce to shi fa ya kula a daga fashi iyakar baki abin da kai a kenan saboda haka ƙarshe manzo Allah ya gama ya to ai kaga kaga shi kawai da gawa da aka yi kaga sai ya gano a shi tuntuni shi dubba masallaci kai ba shi kenan to shi ma gaskiya duk wanda zai rika a ce yana karatu amma da inda ake bayyana bai bayyana ko ina shi duk boye karatun shi mata ɗin ne an kaba da masu yi wannan ne mata ɗin su kai za su boye karatu amma banda namiji shi kan namiji dole sai ya bayyana in bai bayyana ba inda ake bayyana sallar da gangan to sallah ce ta ɓaci in kuma rabkana ce sai su da kabila shi kenan sallar ta ɓaci wannan shine to Allah ya samu dace Allah ya samu dace gurin cikin wannan baki daya dukkan in a ibadun da muke gabatar a cikin wannan wata muna roƙon Allah ya karba muna Allah ya ba mu dukkanin alkhairin da a cikin wannan wata albarkacin manzo Allah sallama da sauran dukkanin a jama'a da suka kawo sadakoki suna neman addu'a akan bukatun su daban-daban duka Allah ya san bukatun ko Allah ya biya mu da kowa ba wani baki daya masu neman akan marasa lafiya na gidan asibiti mana musu addu'a Allah ya ba su lafiya kuma Allah ya kala mana lafiya kuma Allah ya kala mana himma mai aiki da lafiyar da ya dace mai aiki da ita masu neman addu'a akan kasuwancin su da manoman mu da masana'o'in hannu da ma'aikatan mu na gwamnati baki ɗayan su kowa Allah ya sani Allah ya ma kowa jagoranci da mashi baki ɗaya Allah ya sani ma kowa albarka cikin abin da ya mallaka albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran mata masu cikan namu zuwa munan su addu'a Allah su ki su lafiya cikin sauki alfarma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi yaqa qadrihi wa miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin